بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 14 ga watan safar shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 8 ga watan agusta 2025 wannan shine darasi na 217 insha Allah a cikin jiran darussa da muke mustaki da a a wato darussan usul ko ajin usul daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani da usul wanda a bisa al'ada muna karanta littattafai ne mabambanta na ilmomi da suka shafi ulumul ala zamu darasi insha Allah a cikin littafin ulumul Qur'an al-Karim na Dr. Nuruddin Itr Allah ya gafarta mishi zamu tashi inda malai yake cewa kaifa nufassiru al-mutashabihat ta yaya za mu fassara ayoyi waɗanda suke da jirwaye waɗanda suke da sarƙaƙiya daga shafi na ɗari da ashirin da hudu malam ya ce lama kanatil mutashabihatu taqa'u fil qur'anil karim fi mawdu'atin muta'addida yayin da ya kasance ayoyi mutashabihat suna zuwa a cikin alqur'ani mai girma ne akan mas'aloli daban-daban fa innaha tanqasimu ila akthara min qismin saboda ana raba su zuwa ga kaso daban-daban a naktafi minha hauna bi ahammi ma yajibu ala darisil qur'an ci anan kuma zamu taƙaitu ne da bayani akan abu mafi muhimmanci da ya wajaba mai bincike ko mai nazari ko mai kantar alqur'ani ya sani dangane da mutashabihul ayat ya ake fassara su a sai ya ce wa huwa mutashabihu sifat tattaunawa game da ayoyi da suka zo akan sifofin Allah waɗanda suke zaman mutashabihai bin da ya samu lai wannan magana Allah ya gafata ne saboda tafarkin shi na asha'ira ne kisa har ya fara classifying ɗin ayoyin sifat a matsayin wato ayoyi mutashabihai yace mutashabihu sifat al-muradu mutashabihu sifat al-ayat al-mushkila al-warida fi sha'anillahi ta'ala ayoyi masu iskaliya wanda suka zo game da sha'anin Allah madaukakin sarki mimma qad yuhimu man lam yatama'an yatama'an kalama tashbihan lillahi ta'ala bi khalqi wato ayoyin da suke iya sanya wanda bai tsaya ya ba abubuwa sannu sannu ba su sanya shi ya fara tunanin ko dai Allah yayi kama da halittunsa ta'ala Allahu an balik kauli ta'ala kamar irin fadin Allah ar-Rahman على الأرش استوى وقوله يد الله فوق أيديهم وغير ذلك إليه رؤون آيوي آيوين استوائي آيوين دسك تبتد الله ينا دسفة هنو كو سفر كفا كو سفر العرش كو سفر مغانا دا إره إرنسو لكسكين دي أبوان دا أشائرة سكا شهارة وجن تأويلنسو لكسكا أبوان دا معتزلة سكي أينهن تأقيلنسو دسو دا إره إرنسو وتسمى أيضا آيات الصفات أنا تنس آيات الصفات وقد اختلفت الآراء في هذه المسألة بما يمكن حصر المقبول منه في مذهبين في هذين المذهبين المشهورين يتشي آه رأي يما لمي فسكر da fassarar da malamai suke ma irin waɗannan masail din na asifat sun bambanta amma dai za a iya kididdige karɓaɓɓun zantuttuka zuwa ga zantuttuka guda biyu al-mazhabul awwal mazhabi na farko mazhabus salaf tafarkin magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su wa huwa tafwidu ilmi haqiqati ma'ani hadhihi mutashabihati ila Allah ta'ala ma'a tiqadi tanzihihi ta'ala an zawahiriha al-mustahilati fi haqqihi ta'ala yace abinda salaf suke akai shine tafwidu علم حقيقة معاني هذه المتشابهات إلى الله تعالى إلى الله وعده فول الأمر حقيقة معنا اليد da alistiwawu da ire-irensu a fawwala al'amarin haƙiƙanin ma'anarsu zuwa ga Allah tare da cewa tare da ƙudurce cewa lallai ba irin na mutane ba ne to shi kanshi wannan zancen gayu da kai ba zance ne da ya harara shi ba domin a cewa mazhabin salaf shine tafwidi ba haka bane mazhabin salaf shine ithbatu sifat ithbat is ithbatu sifat adh-dhahira ithbatu ma'ani sifati adh-dhahira tabbatar da ma'anonin sifofin nan yadda suke tare da itikadin cewa ba irin na mutane bane wannan shine kulasa mazhabin salaf amma wasu sukan ce tafwidi mazhabin salaf ne ko dai ya zama sun yi wato bugi bagiro ne ko kuma sun dauki al-tafwid bi ma'ana tarku ilmi al-kayfiyyati ila Allah tarku ilmi kayfiyyati sifati ila Allah barin kokarin kayyafa sifofin kamar da Imam Malik ya cewa a a menene al-istiwa'u ma'lumun والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة to a irin wannan ma'anar a iya cewa haka sai dai a istilahance abinda malamai suke ce ma tafwidi to ba wannan bane kuma duk sanda malamai suka ce tafwidi suna nufin wani mazhabi tsaka tsaki suna nufin tsaka tsaki ana tsakanin mazhabin salaf masu isbati da mazhabin khalaf masu nafiyu to akwai wasu malamai da suka yi jirwaye da suke tafwidi wani lokaci abin mamaki kuma akwai manyan manyan malamin musulunci a cikin wannan da gaskin sa akwai imamu zabi za ka san imamu zabi da yin wannan wani lokaci idan wani abu ya zama ya yi nauyi sai su ce to wannan abin shi kawai ta irin wannan tafwidin idan ana magana akan ra'ayoyin malamai akan sifat in za ka ce tafwidi shi ake nufi shi ma mazhabi ne na ba a yi ta'awili ba sannan ko ba a yi ɗalaƙin harshe a kan zancen ba ana ganin idan an faɗa kamar tashbihi kuma ana ganin ta'awili kuma ba mazhabin magabata bane da sai a ce to a fawwala kana tsananta magana a kai saboda haka alqawlu bi anna madhhab as-salaf huwa at-tafwid ghayru daqiq fa madhhab as-salaf inma huwa ithbat ma'ani sifat adh-dhahira من النصوص دون تكييف ولا تأويل وأول من أظهر هذا الخطأ بركة شيء كلام تابع وانا ذنشناني وأول من أظهر هذا الخطأ أتكل كافن فشين ابن الجوزي الله يغفر تامي أتكل دفع شبه التشبيه بأكف التنبيه ابن الجوزي بابا مالمي ne ba hanbali kamar da aka sani amma shi kuma mazhabin shi ba irin mashahurin mazhabin Hanabila bane a babin as-sifat da shi da irin sibun aqi haka suke to sai zama kuma yazo yana so ya raddi ma mashahurin Hanabila da suka tabbatar da sifat daga cikin su har da irin su ibnu abin nan ibnu asakir shine yayin wannan dafu shubahi tashbihi bi akufi tanbih anan ya fara itlaqin wannan magana amma ba haka ba asalin wannan mazhabin mazhabin Abu Mansur al-Maturidi ne wanda ya rasu 333 asan dai wannan abuwa ne sanannu a wurin ƴan uwa ɗaliban ilimi saboda wannan kuskure ne da Malam Nurdi ya samu kanshi saboda shi ma irin mazhabin shi kenan Allah ya gafarta masa wasadallu li madhhabihim bi adillati min an-naqli wal aqli suka kafa hujjoji amma adillatu an-naqli fa minha hadisu Aisha radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآية السابقة شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فحذروا فحذره شوى إذن كقوة أن تسكي بما تشابه وأنا نسول أن الله يما كان يكتشى منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخرى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعوا da mata shaba to kaga Allah bai ayyana cewa wannan shine mata shaba kuma wannan wannan fassarar sa ce shi fassarar sa ce ba salaf ba su kawo wannan suka ce shine hujjar su tunda babu abin da suke ba za su kawo wannan hujja wa nabi malik al-ashari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la akhafu ala ummati illa thalatha khilal ba abin da ke tsawa al'umma ta sai abu uku an yakfura alaihimul mal fa yatahasadu fa yaktatilu ina jin tsoron samuwar dukiya mai yawa a nan al'umma ta za su yi wa juna hasada kuma a yi ta kashe kashe wa an yufta lahumul kitabu fa ya'khudha mu'minu yabtagi ta'wilahu kuma da kuma wato yufta lahum ilimi ya musu sauki shine ma'anar yufta lahum sai kaga mumini ya fara ta'awili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wannan yana cikin mujamul tabarani وكذلك صار الصحابة والتابعون حيث تركوا الاشتغال بتأويل المتشابه وفوضوا علم حقيقته إلى الله تعالى يسي قبل التشاوي أهكا نيسا بيد التابعي سكا تفي بس شغلت دا تأويلي نمتشابه بس يسكا فوض علم شكا الله abin da ya tabbata shine sun imani da shi a da karantar da su don haka ba sa bukatar zuwa ga ta'wili ba kuma tafwidi bane ma'a tikari tanzihi an ta'wili wa tashbih wa tajsim suna masu kore wato wato at-ta'qib ture siffofin wat-tashbih ko kwatanta su wat-tajsimi ko kuma abin nan kwatanta jiki wa amma dalalatul aqli fa li anna ta'yin al-murad min hadhihi al-mutashabihati inma yakunu bi ta'wilin bi ta'wilin nattabi fihi qawaid al-lughati wa uslub al-arab yace a hankalce kuma saboda idan aka so a fassara waɗannan ayoyi to wajibi ne a tafi zuwa ga wani ta'awili wanda a cikin ta'awilin za a bi salon zancen larabawa ne da salon ƙa'ida harshen larabawa wa huwa la tufidu wa hiya la tufidu da ilmal yaqini al su kuma waɗannan ƙa'idojin da wannan salon zancen ba zai ba da ilimi na yaqini ba kuma su a ash'ariya ba a aiki da abu aqida sai ilmul yaqini kuma gani bal qad tatamilu akthara min waji ita fassara da abin da shafi kaida ta harshe na iya daukan fiye da fuska guda wasfatullahi ta'ala min al-aqaidi la budda fiha min al-yaqin sababin Allah kuma aqida ne haka wajibi ne a tafi da su a bisa yaqini idhalika natawaqqaf haka ne muke dakatawa wa nufawwidu ila Allah ta'ala munika al'amari ga Allah ومن هنا قالوا يتي daga nan ne salaf suke cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa al-muradu ma'anan yaliqu bi jalalihi ta'ala la yushbihu sifati Allahu a'lamu bi haqiqatihi wa kadhalika yaqulna fi ghairi dhalika yace wai salaf idan suka karanta ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa sai su ce ma'anarsa wata ma'ana ce da ta dace da Allah bugun bai kama da siffofin mu ba Allah ne ya fi sanin haƙiƙanin haka haka suke faɗa game da sauran siffofin kai da ka karanta ɗahawiya da hamawiya da wasifiya da da'utar da afon ba ita ba tadburiya da ire-irensu da ka zo nan katin kasan ba ka yi ko ba haka ba balantana kuma a cika kata kitabu tauhid na ibn huzaima da sunna na ibn abi asu da sunna na harbu da ire-irensu da tafan magabatan da yake ishara ka tabbato nan katin ba ka da ka ga har ya gama bai ishara ga wani marji ba don ka gane wannan daga cikin kanshi yake fitowa Allah ya gafarta ne sadaka salaf sun bar waɗannan ayoyi ne a zahirin ma'anarsu sannan ko ba su ce yayi kama da na kowa ba inda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma ba su ce wai ba a ganewa ko kuma ba haka Allah yake nufi ba ko kuma ai tafwidi ba duk ba su faɗi wannan ba المذهب الثاني مذهب نبي مذهب الخلف مذهبهم ينبايا وهو تأويل هذه الآيات لما يناسب استعمالات اللغة شيني أنا فسر وأن آيوي da abin da ya dace da irin yadda malaman harshe suke amfani da harshe mimma yaliqu bi kamalillahi ta'ala wa taqaddusi wanda zai dace da kamala Allah da tsarkake Allah fa yufassiru ar-rahman 'ala al-arshi stawa bi anna al-murad istawla mathalan da aka sai fasar ar-rahman rashin sawa su ce ai istawlani wa yadullahi fawqa aydihim bi ma'ana al-qudra yadullahi sai su ce ma'anar shi qudra karfin Allah wa hakana wa daliluhum dalilin su annahu lamma stahala an yakuna al-ma'ana al-zahiri murada yayin da ya zama abun su waccan ma'ana ta zahiri ba za ta yi ba kana dalilan ala anna al-murada huwa ma'ana al-majazi sai suka ce to yanda aka yi wata ma'ana ce majaziya ونفسره وفق ما يفسر به kalamul arab sai mabai fasar di kalamul arab sai mu fassara shi kamar laraba suka saba da annal qur'ana arabi kama saraha al qur'an bidhalika fi mawadi'a kathira domin qur'ani balaraban littafi ne kamar yadda aka faɗa a wurare daban-daban inna anzalnahu qur'anan arabiyya da sauransu fa yajibu al-i'timadu ala manhaji fahmi kalam al-arab zaka sai a dogara da salon zancen larabawa wajen fassara nan وبالنظر في حقيقة الأمر نجد بين المذهبين اتفاقا في جوهر المسألة وأساسها شوانا زنتكم قداد منك كلا دي كو راح جتشوا سنة دا مهدا أتكين توشا زنشن دا إجين شكنسا وانا دكا أبنا الإشن دكا استحاد سنة دا زنشنسا أكم مذهبنسا وهو إن سكا عبشيني على اتماد فيها على الآيات المحكمات cewa a dogara da ayoyi masu bayani dalla-dalla Allah ci samma Allah ta'ala ummal kitab wanda Allah ya ce su ne mafi yawa su ne asali ai al'aslu wal marja'u wa hiya qati'atun fi tanzihi Allah an mushabahati al khalq ayoyin kuma suna yanke sun bambance wa sun tabbatar da Allah bai kama da halittu ba malam yace abu na biyu kuma shine inda suke kama da juna a cewar sarfu hadihin nusus an zawahir alfadihal lughawiyyal mustahila a karkatar da waɗannan lafuzza daga ainihin wato a zahirin abinda lafuzzan suke nunawa ba ganin salaf ba su ittifaqi da khalaf anan ba wa atiqadu anna hadhihi zawahira almuhimata litashbih ghayru muradatin qat'a da tunanin cewa ba haka ake nufa falfariqani idan متفقان في جوهر القضية لا تسمح دعاء أسل المسألة وغاية الأمر أن السلف اكتفوا بالإجمال سلف سنتقيتني أكن دنك لزنشي وهو اعتقاد التنزيه عن هذه الظواهر سأقدر تشوى أن تركك الله لك ظاهر ولكن دون تعيين التعويل المراد وما بس تعويله وأما الخلف سكو ينبايا فقد خطوا خطوة ثانية سيسكتاك متاكي نبيو don da gaskiya suke nema sai da wadda suka bayanin mana mukaddara ma haka huwa tafsiru tilka nusus hasba ma yatabadaru minha wifqa istimalati kalam al-arab abin abin mamaki shine kamar yadda muka sani kamar ka ce malam nuruddin bai san ma'al abin da ya tike da manyan manyan waɗanda yake ishara zuwa gare su sirazi su ibnu su ibnu al-jawzi din shi kansa su su su abin ibn al-juwayni da ire-irensu ina suka tike game da wannan tawili ya suka samu kansa a cikin safsada suka samu kansa a cikin rudani wasu suka samu kansa wasu su a cikin nadama irin su gazzali wasu suka samu kansa a cikin tuba lokaci ya kure hatta shi kanshi abul hasan al-ash'ari da ya fara kafa ginshikin wannan mazhabi da ya dawo ya tuba akai saboda irin tarkatarkar da ke ciki sai da yawa yi gari hatta littafan shi da ya rubuta bayan ya tuba akwai burbushin waɗanda abubuwa cikin su makalatul islamiyyin su al'ibana da sauransu sai da yawa yi gari akwai sauransu a ciki hatta al'imamu al-gazzali da ake ganin shi kasar gumin masani wato gogaggen malami da ibn al-juwayni menene za a biya faɗa a kan cewa ya kwankwaɗi falsafa da niyyar zai gyara ta ya ce bai iya amayar da ita gaba da ba ta riga ta makarkare mishi idan mutum ya sha guba ko bata kashe ba sai ya ji jiki kafin ya warke aiki ne sai an sai an yi magani da addu'a da wani ne tsawon tsawon kwana ya sa ya warke saboda wannan hadakar da malai yake nima ya hada nan wannan maja da gaskiya bata maji ba bata san bata yi ba eh ba daidai bace وقد تاه قوم في فهم مذهب السلف وأتوا في تعريفهم به عبارة بعبارة موهمة فقالوا وسو متاني sun karkace sun shiga cikin taihi wajen fahimta mazhabin salaf sai suka zo da a kokarin yin ta'arifin su na waɗannan zantuka suka zo da ibara wacce ke mai harshen damo suka ce innal murad min hadhihi al-ayati al-mutashabiha fi sifat wa ma'anaha hakiki ala wajhin yaliqu bihi ta'ala to waɗanda da ke ci musu karkace kuma su ne suka faɗa abin da sanadar suka faɗa cewa abin da ke cikin waɗannan ayoyi shine ma'anansu na haƙiƙa a bisa yadda Allah yake nufi ba za ta birun muntaqadun min haisu lafzi wal ma'ana yace wannan zance abin cin gyara ne ta fuskar lafazinsa da ma'anarsa amma intiqadu min haisu lafzi in za a ci gyaran shi ta fuskar lafazi fa li'anna salafa lam ya'tu bi kalimati haqiqa salaf ba zo da kalma haqiqa ba wa hadha babun daqiqun yajibu at-taqayyud fihi bil ibarat al-manqulati tamaman yace wannan babu ya kamata a tsaya akan ibarar da aka ciro to kaga in ya faɗi wannan a matsayin ka'ida to kaga ya rusa kanshi a tsaya akan abinda aka cira to shine a tsaya akan lafazin Qur'anin ko ya tsaya yana ai babu abinda aka cira to kamar lafazin kafin a kawo fassara wani ko magana wani ko sai yace a wa hada nam wa kaifa nuqhinu ala kalamihim ma lam yaqulu ya zamu samu su a bakin su abinda basu raba wa amman tikadu min yasin ma ala fa yanna qawluhum muradun ala alaki haqiqatan yuhimu tashbih tashbih Allah ta'ala bi khalqihi zai nuna kamar ana kwatanta Allah da halittunsa wa qauluhum ala wajhin yaliqu bihi yunafi zalika in kuma aka ce ala wajhin yaliqu bihi ya kuma kore tashbih ta shi ne abinda Allah ya fada da yake cewa laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ithbatu ma athbathahu Allah wa nafi tashbihi Allah bi khalqihi yana ji yana gani amma a aya ɗaya ce kuma amma shi ba irin halittu bane to shine a ce ma'anarsa a bisa yadda Allah ya faɗa kuma ba irin na halittu ba dole ya faɗa haka yayi kulasar abin da Allah ya faɗa yace fasaratul ibara mutanaqidatan muhima hatta wajadna kathiran mimman nazara fi kalami ashabi hadha ar-ra'y aw itaqadahu yattaju fahamuhu ila at-tashbih min haythu la yashur tabbas ana samun waɗanda idan ba su kware wajen karanta mazhabin salaf ba su tike zuwa ga tashbihi amma wannan ba zai sa a canza abin da yake shine haka ina fata mutane su koma su saurari katukan mala albani na hamawiya ka je ka sake sauraron wasiqiyya ka je ka karanta tadmuriyya ka karanta littafan nan da ire-iren su ka ji bayani dalla dalla da ayoyi da hadisai ibnu taymiya kamar yadda muka sani a cikin hamawiya irin wannan tambaya akai game da shin za a tabbatar da sifofin Allah yadda suke shi ne ya fara koro ayoyi masu tabbatar da sufufin da hadisai sannan da maganganun malamai sai dai kawo malami ya faɗe ji malaman salafin da ake faɗa hakan ga kuma littafin al-zahabi shine abin al-arsh da al-ulu littafin ibnu qayyim shine istima'ul juyushil islamiyya ala ghazwil mu'attalati wal jahmiyya shi ma nan haka ya dinga koro zantuttuka iri daban-daban daban zahabi haka ya dinga kawo cikin al-ulu karni bayan karni har zuwa san da yake rayu to yashi kuma za ga wannan zance haka a dunkule kullu da har yanzu bai kawo magana kowa bai na zance shi Allah ya gafarta ni wa inna man nazara fi siyaqi tilka ayati to bar mu tsaya nan wannan sabon zance ne muka bushe mu kara mu kara kaddama mai da raddi ana wajen ah kawai kana ulumul qur'an kaje ka shiga wani magana na akida ma um sai mu tsallaka al'imamu al-zahabi a cikin al'ibaru fi khabari man gabar za mu tashi daga shafi na 400 ne da 64 ko yana cikin ahada na shekara ta 312 abubuwan da suka wara 312 sai ke cewa wafiha a cikin dai wannan shekara iftata al-muslimuna farzana ihda mada'in turki musulmai suka ci ƙasar fargana fargana ita ce uzbekistan uzbekistan mun karanta wannan ko shi ne ko nan ne ko na wafiya tufiya muhammad ibn ali ibn muhammad ibn musa ibn al-hasan ibn al-furati abu al-hasan al-wazir wannan al-wazir ibn al-furat a wannan shekara yanzu wani mashahurin minista ne cikin ministocin al-muqtadir sunan shi Ali ibn Muhammad ibn Musa ibn al-Hasan ibn al-Furat an fi san da shi da suna al-Wazir ibn al-Furat ko al-Wazir Abu al-Hasan ibn al-Furat wa ibnuhu da shi da ɗansa al-Muhassin tara kashe su wubiha sabran an musu yankan rago a kwantar da mutum a yanka shi kuma da ake yanka rago minista ne al'amarin shi yana da labari mai yawa ya yi minista a baya aka cire shi ana zargin uwar mukwatadir kusan mukwatadir wani gwamna ne ko a ce shugaba ne wanda uwarshi ce ke mulki shi ba yana da kafin gwamna ko matar sarki ko ra'a uwar shi mahaifiya da aka ce da suna shagab ummul muqtadim wata baiwa wadda ubansa waye uban shi shine al-mu'tasim mu'tasim shine babansa ya auro ya- yana da baiwa kamar da suka saba ya maida ta matarsa ya aure ta ta haifa mishi ɗa kuma ɗan ya zo ya halifa kuma ta mamaye komai ya zama na cewa ita take da faɗa a ji ita take sawa a naɗa ko ta sa a cire to farkon al'amari ta taɓa sa an cire shi aka kama shi aka kulle a lokacin shi a halifan yana son sa sai zama na cewa har yana kulle a gidan yari shekararsa biyar a gidan yari halifan bai fasa aika masa da takaddu na neman shawara sai ya aika masa a ɓoye ko ba ta sani ba ya ce a kai mishi ya ba da shawara kuma bai fasa ba shi albashinsa ga iyalansa da duka hakokinsa daga baya ya sallame shi daga gidan yari ya mai da shi aikin waziri shi ne a karo na biyu to a wannan karo na biyun sai uwar ta haɗa mishi tuggu wanda ba zai iya fita ba shi na abin da ya faru haikai ga an yanka shi kamar da ka sana yanka rago shi ne aka ce wa yi ƙalu innahu katabal a araba cewa wai ya yi treason ya ci amana ƙasa a wasu mutanen ƙauye ƙarƙashin jagorancin al-hussein ibn hamdan wannan hussein dan hamdan dan hamdan kawai kamar ka ce bandit ne kawai irin su turji din nan suna zaune a daji suna tara hanya suna zalunci suna kaza suna kaza sai aka ce wai ya haɗa baki da su zai ba su sirrorin gwamnati su su ji mulki ka ku gudun da aka mashi wannan shari'a ba lifta ba wannan sai dai a gaban Allah shikenan aka kawo wasiƙu na boge aka ce shi rubuta su shi da aka kama shi cewa an yaksibu bagadada su zo su kwace bagadada walamma waliyal wizarata fi sanati 40 wa 300 a wancan karin na farko kenan shine fa mutumin da sanda yayin minista a karan farko shekara ta 300 da hudu yace khuli'a alaihi sab'a khila sai da aka bashi in suka ce khila ita ce wato complete kaya kamar yadda ake yin ake decoration masojoji ko jami'an tsaro paramilitary ranar promotion mun gane ko mun ga ai tsohon al'ada ce idan za a ɗaka waziri shugaban zai zo a gaban mutane ya sa maka rigar wizara ɗin da rawani ya baka kayan aiki to sai da aka bashi set bakwai wanda kowace kuɗi ne mai zaman kanta wa kana yawan mashuda ranar naɗa shi wannan ministan wata babbar rana ce bihaisu annahu suqiya fi darihi في ذلك اليوم والليلة أربعين ألف رطل رطل الثلج saboda da aka gama wannan nadawar aka gama wannan formal ceremony din an tafi gidan shi an yi reception ko walima to kankara kawai wanda ake sakawa a cikin drink idan kaga yan gayu za su sha drink sai a sa abin nan ko ice cube to kankarar da kawai aka sha a lokacin nauyinta shine ton dubu arba'in tun lokacin sa da fasaha yin kankara ka dauka wai babu ne ka ce wai sai da wannan firije zo dan adam ya san fasaha iri daban-daban da baka yi tunani ba a daular adalolin musulunci in baka baka karatu ka kai mamaki musulmai su suka fara yin in fact kafin wannan zamanin ma musulmai sun yi abubuwa da yawa tun zamanin banu umayya musulmai sun yi dam sun yi madatsuruwa shine dam ko sun yi sun yi hanyoyi irin waɗannan kama a ce access road da signboards ɗinsu da securitinsu da hanyoyin detecting crimes musulmai sun yi wannan zamanin abdulmalik dan marwan wanda tabi'i ne da an yi waɗannan abubuwa abdulmalik dan marwan shi ya fara kafa abinda za a ce ma primary health care centers a garuruwan musulmai kafin wannan ba a san wai a ce ga wani wuri inda likita yake zaune ko pharmacist ko wani abu wanda yake ba sha magani ba duk duniya ba a san wani tarihi sai dai likita ya je gidanka yadda ka san wanzami na zuwa gidanka amma musulmi suka bar kirkiro fasahar likitan ya zama yana da wani wurin zama da ake zuwa a same shi ya kafa wannan a dukkan garuruwan musulmai expansion na gine-gine da sauransu duk musulmai sun yi saboda haka musulmai a andalus sun yi waɗannan abubuwan su suka fara kirkiro gilashi wannan da ake yin tabarau da shi ko ake yin wunduna su suka fara tunanin yin jirgin sama ibnu firnas duk dai waɗannan abubuwa ne wanda da yake karatu ya san su Allah bai kyauta to saboda girman bikin da aka yi da taron da aka yi aka ta wannan shaye-shaye tsakar dare kaga abin da aka yi wa kana huwa wa akuhu abul abbas ayatan fi ma'rifati hisabi diwan da shi da dan uwan shi abul abbas abubuwa ne na ban mamaki ilimin da Allah ya ba su wajen sanin yadda ake yin audit na accounts da yadda ake gudanar da dukiyar gwamnati yadda ta ka tsantsan wajen haka kuma an shaide shi akan cewa bai saci kudin gwamnati ba ya dai tara arziki ta hanyoyi na halas kuma da aka zo aka kashe shi din nan wannan sarki yasa aka kwace komai da ya mallaka da shi da ƴaƴan shi da matan shi da duk wani wanda yake kusa da shi sai da aka kwace duk abin da suka mallaka wanda an ce kuma kuɗaɗe ne ba ƴan kaɗan ba Allah ya kyauta to kaji haka dai rayuwa take da ba galibi ga 'yan siyasa da masu mulki tun bayo ba ka ɗauka wai abin wai sabo ne dan kaga wani yayi gidan yari ya fito yayi gwamna ko yayi gwamna daga ya tafi gidan yari ko irin wani duka abubuwan da suke sun saba aukuwa wa fiha har ila yau a wannan shekara Ali ibn Hasan ibn Khalaf ibn Qudayt Abu al-Qasim al-Misri al-Muhaddith malam ibn Qudayt al-Misri Abu al-Qasim shi ma a wannan shekara ya rasu walahu bid'un wa 80 sana ya rasu kashi 80 da wani abu rawa an Muhammad ibn Rumh wa Harmala yi riwaya daga Muhammad ibn Rumh da Harmala dalibin na Imam Shafi'i malamin Muslim وفيها محمد بن سليمان بن فارس أبو أحمد الدلال أبو أحمد النيس أبو ريكينا وانا أنفق أموالا جريدة شو وانا لكي تشاك ما إرن alhazaini masu masu taimakon addini din nan kasan irin muridi haka kasan akwai ɗalibin ilimi a cikin masu da malami akwai kuma muridi wanda shi karatun ba shi ne asalin call ɗinsa ba amma kuma yana tare da malami kullum yana taimakon shi yana mishi hidima wani ya tuka shi a mota wani haka dai to irin shi ya shahara sosai a tsakanin ɗaliban ilimi wannan abu ahmad abdallal a nesa guri saka ya ce an faka amwalan jaridata fi ɗalibar ilimi ya kashe dukiya mai yawa wajen neman karatu duk inda tunda yana da arziki ko ina zai iya zuwa wa'azi littafin da ya zai iya ya saya ko mun gani amma kuma bai zama malami ba don ba kwalin ɗinsa ba ne wa an zanar bukari ya inda alimamun bukari namu ne da kasani namu ne na na alusunna to da ya zo garin ne sabu wannan malamin wannan alhaji shi ne mai masauki shi kasan ku ya isa alhaji ko da ya ce da a gidan shi bukari yake kwana shi ke kula da shi da komai lamma kadima ne sabu har yanzu kana samun irin waɗannan mutanen kirki a garuruwa da suka shahara da kirki inda ka je za ka ga gari kaza a ce suwa ne kowa da su suke taimakon addini ko suke taimakon ahlus sunna kuma su ma suna zaune kullum a majalisi kamar dalibai amma alazan birni ne alazan birni ne suna da arziki kuma suna da imani to zaga ustadai suna suna shiri da su irin sa alhaji mutala ne namu nan haka haka yake akwai akwai taimakon addini sosai Allah ya saka mai alkhairi wa anfaqa warawa an Muhammad ibn Rafi wa Abi Sa'id al-Ashaj wa khalqihi wadannan suna cikin malamansa wa kana yafham yana da fahimta wa yuzakir to wannan fa abin nan ne yake masa kawai yana masa kawaici ne ai kaga hanyar da yake maka malami ne yana fahimtar karatu kuma yana tattaunawa da dalibai ilimi wa fiha Muhammad ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Hafiz Abu Bakar al-Baghandi Abu Bakar al-Baghandi a wannan shekarar ya rasu Baganda din sunan wata kal'a ne wata anguwa ce a garin Wasit wasu da ta Iraki wannan ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi a garin Bagadaza a zamanin su gashi ma kamar yake cewa ahadu a'immatul hadith fi dhil hijjati bi Baghdad a Bagadaza a watan dhil hijja kashin shekara kenan walahu bid'un wa tis'una sana ya rusu kashi 90 da wani rawa an Ali ibn al-Madini daga cikin malaman sa akwai Ali ibn al-Madini malamin su Bukhari wa Shayban ibn Farrukh wa tawwafa bi Misr wa Shani wal Iraki duk waɗannan garuruwan ya yawata su warawa aksara hadithahu min hibzi Allah ya mishi baiwa zai karanta da hadisi da kai yake zubo su daga cikin malaman har ila yau akwai Usman ibn Abi Shayba akwai Al-Haris ibn Miskin da makamantan su yabo haka yake aka ce kana yasrudu al-haditha kama yasrudu al-qari'ul qur'ana idan ga aran ma na zama yana tilawa yana musafa zaka yi qur'ani sai shi ba shakka أبو بكر الباغلي رحمة الله عليه وقال القاضي أبو بكر الأبهري سمعته يقول أجبت في ثلاثمائة مسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي أمن تنبيا سمرة تجي أكو نتاش بعد أمسا كوي حديث نكي كاوا وانا ينفتوا دا رأيي وقال الإسماعيلي لا أتهمه yace bana tuhumar sa da ƙarya lakinnahu khabithu tadlis yana mummunan tadlis tadlis taswiya wa musaffifan aidan kuma yana tashihi abin da ya faru shine kamar karatun da muka yi ran ko ba anan bane a wani aji ne muka wannan karatun ina ganin a Kano a malamai huffazu irin su Ali ibn Madin da aka ambata irin su Imam al-Bukhari irin su Ibn Ma'in irin su Ibn irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Imam Malik waɗannan wanda su ne jibalul kuffar min tabaqati ila dukkan su zaka ga mafi yawan su al'adar su a jumlace ba sa karantar da karatun da ka dan tafi sai karantawa tare da cewa sun haddace karatu wasu su lokacin lokacin karatun ma ba sa daukar shi da littafi sai an tashi suke zuwa su kwafi amma saboda li'anna al-hifza khawwam to ba sa dogara da haddasu wajen karantawa sai khatibul bagdadi yake cewa daga cikin abin zargi shine a samu malami yana dogara da haddashi dubu da tashi saboda wannan yakan ja kurakurai da yawa to shine abin da ya faru anan yan baya kan bayan kurakurai ma yakan kwashi albarkar karatun ko kuma wata shedan ya daka zuwa ga alfahari da masu zuga ka a dinga cewa ai malamin nan da kai yake karatu kaza kaza kaza to daga nan sai shedan ya shigo maka an ga mutane da yawa da wannan matsala saboda ba burgewa bane karantar da ilimi da ka jama'a mu gane wannan wata gida mu saboda muna rayuwa a jami'a daman da ka zo kana haka mun san kawai shirme kake da zarar mun ga mutum ya zo na abu da ka kawai mun gane shirme ne an fi so a gan a gan rubutacce shine ilimi amma kwakwalwarka ta zama tana cike da mahafuzat saboda istishhadi saboda bacin rana kamar yadda ya faru da al'imamu a tirmizi ko tirmizi ya an tafi da abin nan za a je a yi karatu an yi tafiya wajen kilomita arba'in sai aka gashi an bar littafin a gida tsagin da rana ta ɓaci to sai ka gwada bai da Allah ya maka ko kuma ka zo za ka yi tafsiri ko za ka yi hudubar juma'a wannan da muke ɗan kwakwafowa kana zuwa idan aka samu matsala to sai ka sayin da za ka yi kai zama cewa ko an babu littafi kuma ilimin ka ya ƙari ko mun gani Allah ya kyauta wata na taɓa zuwa cikin wada haka ina ga cikin wada ne ko can da muke karatu ne zan yi karatu na gama duk wannan kakalakalar rubutun da kawai ashe na bar takarda a ofis a san samu kai ranar jikina ya gaya mu ranar tafsir ne ko wallahi ko ashe ashe na bar ta a samu na na na gama homework ina na gama shiryawa tsaf ko ina zuwa na bude mota ta gara ce dauki nin da ka aji dama wata jota ce ce to Allah ya kyauta to ba a so ya zama kana bada karatu da ka shine gashi yanzu a aikace muka ga misali daga wannan albagani na fata mun gani wasu mutane suna ganin su in suna su kamar kasawa ce a gunsa haka kullum in na kalli limaman harami ko in ka je Saudiya ko kuma ka gansa a TV sai ka ga da takaddar su ma suke yi ba abin da ya dame su wani ma zai ko daga fuska in yana yin hudu bashi sai ya gama to da aka ce mutane su zo daga masa har wani karin magana suke yi na zolaya sai ka sai ce al'ajaibu la tantahi imamu al-haram yanzur lis-safa imamu al-haram yanzur lil-waraq wani larabci za su aka barin ita na lafazin gargaliya ba wai har zolayan limaman suke wai limamin masallacin makka da takarda a hannunsa ‘yan misar ne suke musu wannan iskirin to ba laifi ba ne ba kuskure ba ne kuma shi ne asalin manhajin ilimi da aka gado daga malaman farko ina fata mun gane wannan domin shi yake takzinin ma'alumat abinda kake rubutawa a takarda shi yake wanzuwa shi ake gani daga baya wanda kuma yake cikin kwalwarka da shi za ka wuce to duk malamin da bai fahimci muhimmanci haka wajen yin rubutu ba baya ga za a yi asarar ilimin shi na biyu kuma zai zama ne ya zauna bai san ina ya fito ba bai san ina za shi yanzu ka za ka yi kafa makarantar sakandare ka ga malamai ba sa yin lissafin ka kyale su ta yi cewa karatun yan firamare tun da suke koyarwa duk sun iya shayi ko amma dole ka ce su yi lissafin saboda ilimi sai da rubutu shi ne yake cewa wakalar khatibu ra'aitu kafata shuyukhina yahtajuna bi malamai suna hujja da hadisin sa wa fiha Abu Bakar ibn al-Mujaddar wa huwa Muhammad ibn Harun al-Baghdadi rawa an Dawud ibn Rushayd wa tabaqati wa kana ma'rufan bil inhiraf an Ali wannan wani malami ne nasibi nasibi ne wannan Abu Bakar al-Mujaddar mutumin Baghdadi ne gashi ma yace wa kana ma'rufan an san shi bil inhiraf an Ali da karkata game da dabarin tafarki sayyidina ali Allah ya kame wannan kuskure ne babba ya samu kanshi a ciki sanata talata ashirata wa salsami'a shekara ta ɗari uku afon ɗari uku da goma sha uku ko wafi ya tsarar rakabu al'iraki a wannan shekara karabka alhazan ƙasar iraki suka tafi za su tafi aikin hajji wa ma'ahun alfu faris akwai mahaya mutum duhu wanda suke gadin su da sauransu shugaban wannan tawaga ta aikin hajji wani mutum ne mai suna ja'afar ibn warqa a shaibani kwamanda ne jari rasuwarsa ɗari uku da hamsin da biyu can gaba za a da shi insha Allah to wannan mutumin shine kwamandan wannan tawaga ta alhazan ƙasar bagadaza fa'ataradahum alqarmati bi zubala shakiyin bakarmadan nan wannan shugaban turazan da kenan za a ce ku wannan mun yi magana akan shi a baya a wurare da dama ba a zo kan mutuwar shi ba har yanzu shine ya tare rundunar ko kuma tawagar karafkar ma'aikata aikin hajji na ƙasar Iraki a wani waje da ake ce mashi zubala wana washe humul qitala akai ta dauki ba dadi faruddan nasu walam ya hujju dole ƙarshe mutane suka yi kwana suka koma gida ba suka tafi aikin hajji ba wanda zan al-qarmatiyu al-kufati sai ya je ya shiga garin kufa fa qataluhu akai dauki ba dadi da shi fa galaba alal balad har da yace nasara akan su kaga dai su ba su irin yadda mu muke za a ce duk a gudu ba sai da suka yi kokari su ga cewa sun kwaci kansu ko sun kwaci garin su amma Allah bai kaddara za su ci nasara ba har ya galaba akan su wana haba ya kwashi ganima ya kwashi dukiyar da ba za ta karku ba fana dabal muqtadir mu'nisan sai muqtadir muqtadir khalifa kenan sai ya kira mu'nis wani komanda yace ya taho wa anfaqa fil jaysh alfa alfa dinar yace yadda dinari miliyan guda aka ba su duji suka zo suka yi magani suka kore shi daga suka kore shi daga kasar daga garin Kufa wa fiha tuwfiya Ahmad ibn Abdullah ibn Sabur al-Daqqaq bi Baghdad wa kana thiqatan rahal Ahmad ibn Ahmad ibn Sabur ad-Dabbaq shi ma wannan shekara ya rasu wani malami ne amintacce wanda ya yawo sosai rawan Abi Bakar ibn Abi Shayba daga cikin malaman shafa Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Abi Nu'aym al-Halabi wa Idda da wasu wa fiya Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Husayn al-Masarjisi sami'a min jaddihi li ummi al-Hasan ibn Isa ibn Masarjis wannan malamin sa ne kuma kakansa وإسحاق بن راوية وشيبان بن فروخ دم على مسن وفيها جماهير بن محمد بن أحمد بن أبي الأزهر الأزدي الزملكاني رواء هشام بن عمار وطبقته مالا جماهير ابن محمد شما وانا شكرا يا رسول آه هنا ده رواية لك هشام بن عمار ده سوى ينسى وفيها أبو القاسم ثابت بن حزم السر السر قسطي اللغوي العلامة سوى مشهور مالم نهو shi ne abul ƙasin a sarakusti wato mutumin andalus ne kenan sarakusta shi ne zaragoza a yanzu wannan malami ne mashahuri ya rayu ya daɗe a duniya ya shekara kusan ɗari ba wani abu domin haihuwarsa ɗari biyu ne da sha bakwai yanzu muna ɗari uku da sha uku ko a ga shekara ta casa'in da shida kenan ko da kuma kamar haka to ya daɗe a duniya ya kuma yi yawo ya je ƙasar gabas wato ƙasar gabas shi ne tun daga misra a zuwa iraki da ya ji waɗannan ƙasashe gashi ya ce kalibun alfardi kana muftiyan basiran bil hadisi wal lugati wal nahawi wal gari malami ne mai bada fatawa masanin hadisi masanin nahawu masanin luga was shi'r masanin waka asha 95 sana haji magana shekarar shi 195 rawa an muhammad ibn waddah muhammad ibn waddah ne littafin nan na annahi anil bid'ah ko nayu alil bida wa ta'ifa da wasu malamai kaman kaman ibnu jarud ya game da ibnu jarud a kasar makka da ya mujawara sannan ya game da imamu nasai abu abdurrahman a misra ya game da wasu malamai a iraki da sauransu akwai tarjamar sa mai kyau a cikin littafin shajaratul nuriz zakiya fi tabaqati al malikiyya fi tabaqati al malikiyya وفيها محمد ابن عبد الله بن زيدان ابن يزيد أبو محمد البجلي الكوفي شما يا رسول أن إهدا وتسئين سنة شكرا شسئين دلعا رواء أن أبي أن أبي قريب وطبقتي هنا رواية أبو قريب تسوى إنسا قال محمد بن عامر بن حماد الحافظ lam tara aini mithla ido na bai taba ganin irin sa wa kana thiqatan hujja malami ne amintacce akharu kalamihi fi majlisi idan ya zauna a majalisin sa yakan yawan yin addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik ukhbirtu annahu makatha nahwa 60 sanatan lam yada jambahu ala mudribatin wa kana sahiba layl an ce ya rayu kusan shekara 60 bai taba bacci na a kwanta magashiyan ba sai dai koyar nake shingida ko gengedi ko makamancin haka saboda wato ma'abucin ibada ne da daddare wannan irin su imamu nawawi ne kenan ko Allah ya gafarta musu wa ali ibn abdul hamid ad-dagai abul hasan bi halab fi shawwal a halab kenan rawa an bishr ibn al-walid wal qawariri wa idda da wasu wa qala yace hajjatu mashiyan min hajjastu mashiyan na tafi da kafata mena ne min halab ko arba'ina hajja daga halab zuwa makka ce ya tafi aikin haji sau arba'in wane mutum wa ali ibn muhammad ibn bashar abul hasani albabin albagdadi az-zahiri shekul hanabila su ko malam ali ibn muhammad ibn bashar dan gidan malam muhammad ibn bashar malamin ashabu kutubu sita to dan malam ali wanda ya wayi gari ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman hanabila a zamanin sa akhadha an salih ibn ahmad ibn hanbal ke wal marwazi da al marwazi ne mai aqida wa jaa anhu annahu qala a'rifu rajulan منذ 30 sana yashtahi an yashtahi li yatruka lillahi ma yashtahi fala yajidu shay'an yashtahi wannan irin magana su bayi shi ku yashtahi yana kwadayin an yashtahiya yana so ya samu wani abu na san duniya da zai shiga ran shi da ya turka dan ya bar wannan abun lillahi kawai dan Allah ya ga wata mata yana so ko wani gida ko wata mota ko wani harkar duniya wanda ra'ayin shi zai jawo zuwa gare ta sai kuma ya kokari ya hana zuciyar ya hana zuciyar ko dan kusanci zuwa ga Allah amma babu abin da yake so da umban da lahira ya rasa ma me zai yi wa kanshi wannan jarabawa da shi shine yashtahi an yashtahi li yatruka lillahi ma yashtahi fala yajidu shay'an yashtahi wa Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun عبد الجبار أبو جعفر النسائي الرياني روى عن علي بن حجر علي بن حجر مالما البخاري نشما وأحمد بن إبراهيم الدوركي ودنا طبقة تماما من البخاري وطبقته ما وثقه الخطيب ومحمد بن إبراهيم الرازي الطيالسي روى عن إبراهيم بن موسى الفراء وابن معين وخلقه قال الدار قطني متروك والنبي أبو, أبو واتيني أشكين رواية سننش محمد بن إبراهيم الرازي وأبو الوليد محمد بن إدريس الشامي السرخسي روى عن سويد وأبي مصعب وطبقتهما هي رواية لقوة وفيها محمد بن إسحاق الثقفي مولاهم النيسابوري wannan shine as-sarraj abu al-abbas as-sarraj wani mashahurin malamin nan da na san dun mun san shi sunan shi muhammad ibn ishaq mai abin nan mai mustakhraj ala sayyid muhammad ibn ishaq ibn ibrahima ibn mihran abu al-abbas as-sarraj an haife shi 2016 mutumin ne sabur ne shi ya biyo bayan imamu imamu muslim a malanta a nisabur sahibu tasani rawa an qutayba yana da riwaya daga qutayba ibn sa'id wa ishaq ishaq ibn rawiya wa khalqin kathir da malamai da yawa yaga yahya dan yaga yahya ibn yahya at-taymi ko at-tamimi kai malamin muslim din nan yaga shi amma bai riwaya daga gare shi ba ya tsufa a lokacin ya riwaya daga muhammad ibn bakkar daga babban malami ne cikin malaman sunna ya riwaya daga daud ibn rashid ya riwaya daga hannad hannad al-sari yaqub ibn ibrahim ad-dawraki ahmad al'imamu dari ne kenan duka malamansa sannan al'imamu Bukhari da muslim sai riwaya daga gurinsa amma ba su ruwaito a cikin sahihaini ba a cikin ɗabi'arsu ta guje ma hadisai nazila domin wannan ƙarininsu ne ko ka ce ma na ƙasa da su domin sun riga shi rasuwa amma dai sun yi karatu a gun malamai ɗabaka guda sau da ka sun yi riwaya daga gare shi amma ba ta cikin sahihaini shi Bukhari sai ruwaito a cikin tarihi shi kuma muslim a cikin kitabu tamis na fata mun gani haka nan daga cikin ɗaliban shi akwai Abu Hatim Razi akwai Ibn Adi da sauransu babban malami ne cikin a immatu sunna Allah ya gafarta mishi qala musa kal muzakki samitu yaqulu khatamtu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 12 alf khatma yana saukar qur'ani yana yana yana sadakar ladan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har har sauka dubu goma sha biyu isne ashara alf khatma wadda haitu annabi sallallahu alaihi wasallam alfa udhiya sannan yayi layya ya yanka dabba guda dubu goma sha biyu da niyyar yi sadaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai shi yake yi ko ka tambaye cikin wannan karatun قال محمد بن عمرو الدقاق رايت السراج يضحي كل اسبوع او اسبوعين اضحيه da alama wannan attajiri cikin malamin duk mako ko duk mako bi sai yanka raƙuma ko saniya ko tinkiya a gidansa thumma yajma'u ashabal hadithi alaiha sai tara usarai sai a ci a sha dole ko yayi farin jini cikin dalibai ko وقد ألف السراج مستخرجا على صحيح مسلم هذا مستخرج na Sarraj wa kana ammaran bil ma'ruf nah'an 'anil munkar ya kasance mai yawan umarni da kyakkyawa da hani daga barin mumuna asha sab'an wa tis'ina sana ya rayu shekara 97 ko kullu da wadanda ake labarin su sun dade a duniya wa fiha abu quraish muhammad ibn jum'a ibn ali ibn khalaf al-qustani al-hafiz sahib al-musnad ko bayan musnad alal rijal yayin musnadin shi akan mazaji wa alal abwab da wani kuma akan babuka aksarat tikwafa yayya wace ya wace warawa an ahmad ibn mane wa tabakati wannan ma isa sai mu dan taba usul fiqi ko usul fiqi ala manhaj al hadis zamu tashi inda yake cewa al qaidatu thaniya shafi na 102 a cikin ƙa'idojin da yake magana game da aljam'u bainal adilla yace la yujma'u bainad dalilaini almuta'aridaini bi ta'wilin ba'id ba a hada dalili guda biyu da suka yi nisa da junansu kuma ta hanyar ta'wili wanda yake mai nisa yusharatu li sihhati aljam'u bainad dalilaini Allah ya kuna aljam'u bainahuma bi ta'wilin ba'id daga cikin sharadin aljam'u bainad dalilaini kada ya zama wato za a yi wani tawili ne mai nisa fihi takallum wanda a cikin shi akwai murda zance wa ta'assuf da kuma wato da karnasha qala al-jazairi fi tawjih an-nazar wa inna ma sharatu fi mukhtalaf al-hadith alla yumkina fihi al-jam'u bi ghairi ta'assuf sun shartanta cewa wajen mukhtalaf al-hadith kar ya zamana cewa an tara an tara hadisan ne ala su wuri daya cikin wahala da rashin nishadi لأن الجمع مع التعصب لا يكون إلا بجمع الحديثين متعارضين معا wannan jam'i baya yiwa sai in dama can sun yi karo da juna au ahadihima ala wajhin la yuwafiqu manhaj al-fusaha ko kuma a daura daya daga cikin su akan manhajin da bai dace da larabawa da larabci ba fadlan an manhajil bulaga fi kalamin balantana ya dace da manhajin mutane masu balaga irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kayfa yumkinu hina idin nisbata zalika ila afsahil khalqi wa ablagihim ala al-itlaq ta za a danganta mu wanda yafi kowa fasaha wanda yafi kowa balaga shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil zalika ja'alu zalika fi hukmi ma la yumkinu fihi al-jam da haka suke kallon wannan a cikin abin da bai yiwa a mishtin wa qad taraka ba'dhum hadha al-qaida i'timadan ala kaunihi la yakhfa wasu malamai ba sa ma ambatan wannan kaidin saboda abu ne da ba sai an ambata ba sananne ne cewa jam'in jam'in zattuka dole ya zama cewa da wajihi ne da ilimi yake karba mantiki yake karba fasahar zance take karba da zarar mutum ya jama'a su da wani jama'awa wanda yake mai wahala to ɗaliban ilimi da malamai masu bincike suna iya ganewa qultu wal bakistani yace wa kadhalika la yanbaghi an yurajjah baina hadithayn al muta'aridain bi tarjihim ba'idin ka tarjih bi muwafaqatihi lil qiyas haka nan kuma bai dacewa a rajjahantar da wani hadisi akan daya da wasu ƙa'idoji kamar a ce wannan ya fi dacewa da ƙiyasi, awon tarjihi bi gairi zalika min al'umurin ƙa'ida ko da wani abu manisanci yana faɗan haka a bisa mazhabin waɗanda suke wato da suke suke suke jin haushin ƙiyasi ke. Alƙa'ida rabi'a la yi sharu ila tarjihi ma in jam. Ba a yin tarjihi wato a karkata zuwa ga ɗaya daga cikin nasoshin. matuƙar zai yi a haɗa su su biya aiki da su to ba ka kasa zuwa ga turji qala shaukani fi irshad al-fuhul al-imam shaukani yace wa min shurut at-tarjih allati la budda min i'tibariha Allah yumkin al-jam'u bayna al-muta'aridain bi wajhi maqbul daga cikin sharɗan tarjihi shine ya zamana an kasa hadawa da wani zance abin karba fa in amkana zalika idan aka iya hada su ta ayyana al-masiru ilayhi dole ne a aiki da haka walam yajid al-masiru ila tarjih ba za ka kata zuwa ga tarjihi ba qultu ni malam bakin sai na ce wa zalika li anna al-jam'a fihi imalu dalilai kuma an hada to an yi aiki dalilan guda biyu wa tarjihu fihi imalu imalu li wahidin min ad-dalilain ala al-akhar shi kuma tarjihi an yi amfani da ɗaya ne an ba ɗaya fa imalu ad-dalilain aula min ihmali ahadihima ai aiki da dalilan guda biyu shi yafi dacewa fiye da ai watsi da ɗayan su qala ibn hazm fi al-ihkam ibn hazm yana cewa cikin al-ihkam fi usul al-ahkam idza ta'arada al-hadithani aw al-ayatani aw al-ayatu wal hadith maka samu karo tsakanin ayoyi guda biyu ko hadisai guda biyu ko tsakanin wani hadisi da wata aya suna karo ko a zahiri ba yadda jahilai suke faɗa da ƴan kalakatu kasa ƴan kalakatu mataki mataki ne iri iri daga akwai yan kala kasa cikin kowace kungiya ta addini su ne waɗanda waɗanda suke suka sha alwashi ba su da wasu hadisi ba su waɗancan su ƴan matasaka su duka ne ba su da shi ba ko za ga a cikin ɗariƙa kuma akwai yan kala kasa da sun yarda da wasu ba su da wasu ba to a cikin halin suna ma ana samu duk waɗannan yan kala kasa ne dama duk wanda za ka wani hadisi da ji ran shi ya ɓaci ko yana ganin shi ba za a karɓi wannan hadisin ba saboda hankalin shi ko tunanin shi ko zahirin wata aya ko wata falsafa da ya sani ko wani abu da ya karanta a physics ko wani wayen shi da ya sani to duk wannan kalaka ta kawai mataki mataki Allah ya kyauta to sai ya ce fama ya zunnu mai fi ma ya zunnu man la ya'al karan yana zuwa cikin tunanin wanda bai da ilimi ne fa fardun ala kulli muslimin istimalu kulli kulli zalika ibn hazm yace to dole ne wajibi ne akan musulmi yake duka isa kaji magana ibn hazm kenan yana hulaysa ba'du zalika aula bil istimal min ba'du domin ba hadisin ɗaya bai fi ɗaya cancanta a aiki da shi ba wala hadisin bi aujaba min hadisin akhar misli ɗaya hadisin bai fi zama wajibi fiye da ɗaya ba wala ayatin aula bi ta'ati laha min min ayatin ukhra misliha aya ɗaya bata fi ɗaya cancanta a aiki da ita ba wa kullum min indillahi azza wa jalla duka daga Allah ne wa kullum sawa'un fi babi wujubi ta'ati wal istimali la farqa shi duk matsayin shi daya wajen wajabcin da'a da aiki da shi wannan daga jin magana kasa irin tebu nazimin ce mai ƙarfi ce Allah gafarta ne wa qala shankidi fi adwa'ul bayan al-imam shankidi a cikin adwa'ul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an wannan kamar da aka sani malami ne mu'asiri amma kai ka ce kaman astaghfirullah irin saban mata kaman kuskure aka yaka yi shi a wannan zamani wato irin na wani zamani ne ko Allah an kana kanta shankidi ko kana jin labarin irin baiwar da Allah ya masa an ce idan aka yi rikodin karatun imamu shafi ya kawo mishi ya ji kafin a saka sai ce wani ne nake wannan magana ni ne murya ta ce a ce kai ne gaba ta malam sai ta yi istighfari ya ƙara jin wani lokaci ya fashe da kuka to haka ya taɓa yin wata waƙe dubunniya ta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake bada labari wanda ya ci gasa da ita a ƙasar su na tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba aka ce ana so a buga ya ce ina ai ya riga ya tona rami ya birne ta ya birne ta shi ne yasa saboda asali bai yi ta dan hidima ga ilimi ba ya yi ne dan neman suna dan ya ci gasa kuma ya ci to yana jin tsoron kamar babu lada a aikin saboda kawai ya tona rami yadda ake kabari kawai birne ta ya yi istighfari to tafsirin shi adwaul bayan aya ce cikin ayoyin Allah inda yake da shi ya karasa shi ba mutane ba su san haka ba ya tsaya a cikin sautu kaf ya rasu sai a tsiyatu Muhammad Salim ya zo ya karasa daga kaf zuwa ƙarshen Alƙur'ani zaka ji yana cewa in sai ka ji ya ce Sheikh yayi magana akan wannan a baya to to irin shi malam irin Usaimin waɗannan malamin da ka san ba mutanen zamanin nan ba malam kana karanta tafsirin Usaimin ko kana sauraron darasin shi da sai ka waɗannan malamai ne waɗannan Al-Usaimin yayi shekaru wajen goma sha biyar yana zuwa harami duk wata yana yin tafsiri shi na kare da matafsirin shi dinnan banda wanda ya akasi to idan yazo ba fa nazari yake ko bincike ko wani abu abin da yake kawai ayoyin da liman ya karanta a sallar magariba a rana to akan su kawai da tafsiri akan su kawai da tafsiri su za a yi awa ɗaya ana tattala akan su kawai a cikin ayoyin da liman ya karanta a raka farko ko ta biyu to kawai zai tafa ya ce kawai istamana ila qira'ati imamina kaza kaza kaza ko shi kenan sai ci gaba da fashin baki saboda abin ya riga ya gama cika kansu Allah gafarta musu Allah yana zaben mutane haka ya tsitsalla su cikin zamani daban da ma haka sai kaga sun bambanta da mutanen zamani sun bambanta da irin mutanen zamani to a cikin abwaul bayan shankidi yake cewa الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة انتهى in ka je garin shankidi ka ga yadda suke zaka gane su a garin su shi ba ba ba farj bane akwai irin shi da yawa ana ana magarin su take da balad miliyon sha'ir Mauritania ba ina taba zuwa Mauritania su ɗaya kuma na ga yadda suke sai ka rina kanka sai ka ji tsoron cewa an yamu nan karatu muke kuwa zaka ga dan tasi ya dauke ka kawai kuna tafiya kawai zaka ji ya ci gaba da karanta shaɗi biya wannan da ake gwagwarmaya da yaran kawai zaka ji kawai yana ta rera ta ko alfiya ta iraki ko ta ibnu malik kuma suna da wani abu ma alfiyoyin ma ba yadda ka san su anan ba ana musu wani ƙare-ƙare akwai akwai ƙari da suke mushi kowane malami da karantar da littafin to sai ya dinga ƙara baitoci a cikin sharhi kawai sai ce to nan bara a ƙara sharhin da zai kawai sai ya karanta baiti ɗaya sai ya ƙara kamar baiti biyar to an tashi sai a buga shi haka da ƙara-ƙara sai sai ɗaliban shi duka sata ce haka za ka zaka da alfiyan mata na wajen dubu uku to wallahi ha a bakin mata ɗan islamiyya da mata aure da za ka ji wani kai mutanen na hatsari bai ne ba Allah ya fi musu qultu wujuhu al-jam'i adida faminha an yuhmal al-amru ala an-nadab ana iya jam'i ta hanyar a ce to umarnin ɗaya a ce wato mandubi wa an tuhmal al-waqi'atu ala ta'addud ko a ce waqi'ar wato ta'addud ce wato ta faru fiye da sau ɗaya wa an yi humalar lafzu ala ghairi ma'anahu asli ko kuma a ɗauki lafazin a sa mishi ma'anar da ba ita ce tashi ba na ga bari mu ba wannan dole lokaci ya ƙure kuma yana buƙatar sharhi da misalai mun zo sai mu tashi akan shi wannan gabar mun zo sai mu tashi akan ta insha Allah mu dan buga mata misalai da ƙarin bayani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله